shugabanni ne makarama jirgi kubba amina mai girma jiddan da an kan zabo nuhan wa adamu sun karyata annabi nuhu sun cuce shi wa manitta ba'ahu da wanda ya bi nuhu din wa qalu lisafala suka ce ma mabiyansu لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواء karku ba goma kanku allolinku da kuke bauta mawa su ne wuddu sunan wani gunki ne bi fatil wawi wallan miha waddan ko waddu wala suwa an ko suwa sunan wani gunki ne shi ma wala ya gusa wa ya uka wa nasara ko ya gusu da ya uku da nasara هي أصنام غمكان وقد أضلوا بها كثيرا حقيقة سن بتر ليوانتي دوانا غمكا من الناس لك متاني بأن أمروهم سنه ريس بعبادتها دبوتنتا ولا تزد الظالمين باكر كرم الظالمين إلا للالا سيبتا وتعنتي asalinta kamar yadda urwatu ibn zubair yace annabi adamu yana da yaya guda biyar da wudu da suwa'u da yaqusu da yaqu da nasara sun zamo masu yawan ibada ne sai ɗaya daga cikinsu ya mutu suka yi bakin cikin mutuwansa sai shaidan ya zo ya ce masu zan sura zan yi muku sura kamansa idan kun dube shi zai ku dinga tuna shi suka ce to ka aikata ya suranta sai ya aje masu a masallaci ya kawo ya yi darma ya yi kamar sibansu sannan ɗaya ya mutu aka sake yin hotonsa ɗaya ya mutu aka sake yin hotonsa har aka gama hotunansu su biyar to da aka samu tsawon lokaci sai shaidan ya dawo ya ca kukan me kuke bauta mawa ai allolinku kenan da wudu da suwahu da ya gusu da nasara ba ku ganin an sa a masallacinku sai suka bauta suka bar ma suka bar bautan Allah sai har Allah ya aiko annabi Nuhu alaihi salam shi sa mu a al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama hoto wanda zai nuna jikin mutum da kai da kafa haramun ne haramun ne amma banda hoto na kati hoto na kati ga sifan mutum amma dai ba za ka ga inuwarsa ba amma hoto mai inuwa in dai zai nuna dukkan jiki ga kafa ga hannu za a aje shi inuwa irin yar bebin nan da ake kato to haramun ne a musulunci ko kaga an saya a gidanka to in baka da dama to guntsile kan ko ka guntsile kafa daya kare dai bayyana sifan mutum ga baki daya to don asalin kenan to manzala sallallahu alaihi ya haramta shi rikon hoton nan don kar irin wannan abun ya zo ya faru na'am wala tazidanmin illa tabana illa dalala مما خطيئتهم مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا
نعم دعا عليهم يا ممونا الدعاء كنس لما أوحى الله إليه لو كشند الله يمس وحي أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن Nuhu bai wannan addu'a da za mu faɗa a nan gaba ba sai lokacin da Allah ya gaya masa cewa waɗanda suke tare da kai masu imanin iyakansu kenan ba za a ƙara samu ba. Mimma haɗi a cikinmu daga kurakurin so bi kira a cin haɗi a cikin mimma haɗa ya hu daga kurakuransu ne uguriku aka nutsar da su da ruwan tsofan fa'urfiru aka shigar da su naran wuta ukibu biha a kimar igiraki ta talma an azabtar da su da ita bayan an nutsar da su ƙarƙashin ruwa aka sa su cikin wuta falam ya ji domin dunillahi an tsarin ba su samu wani mataimaka ba wani allah rainillah yamna'una wanda zai hana an humul azaba azaba gare su daga nan sai nuhu yake cewa ƙala nuhu رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا يا الله روكون نكي كركبر ونجدا على الأرض بسا قسامل الكافرين نكافرين ناظر دارم والمعنى أحدا كركبر متون ديا باجدا بمتانا جدا دكا كبر كو ديا الله كحالك أسو innaka in إنك tazarhum إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيت مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا
وقال نون يت- إنك إن تظرهم إن كابر في ظل عبادك ذا سبتا دباينك ولا يلدوا وذا صحيح إلا فاجرا سي فاجري كفارا ميوان كافرشي dalilin da ya faɗi haka Allah ya riga ya gaya masa cewa babu sauran wanda zai imani a cikin mutanensa bakin wanda suka yi shi kenan don haka ya amfani da wannan ya ce Allah tunda mutanen banza ne wanda za su haifa ma mutanen banza ne man yafjur wa yakfur ba za su haifa ba sai wanda yake zama wa fajiri yake kafirta qala zalika lima taqaddama min al-iha ilayhi ya faɗi haka ne saboda abin da ya gabatu gabansa cewa na wahayin cewa ba za su haifi mutanen kirki ba yana cewa rabbi gifirli Allah ka gafarta mini wani walidayya da ni da mahaifana guda biyu mahaifan nasa wa kana muminai ne wani man da halabaiti da wanda ya shiga ɗaki na ma'ana manzili masauki na au masjidi ko masallaci na muminan yana mumini Allah kuma ka gafarta le mumini daga muminai maza wal muminati da muminai mata ila yawmin qiyamati har zuwa ranar kiyama ولا تزد الظالمين كرك قارا والظالمين كومي إلا تبارا سي هلكا وأهلكوا أك هلكا دسو الله سليم أنت ميسا من الله صلى الله عليه وسلم Allah Anas Hassan ya ce an tambayi an tambaya ga ce Allah ya san kubutansu ya halakar da su wato kubutansu daga inuhu ba za su bi shi ba Allah ya halakar da su da azaba wasu kuma ba da azaba ba an ce kananan mutanen nuhu alaihi salamu kananan yara allah yakan dauke azaba don su amma saboda wannan nasu su ba a yabi mutanen kirki ba allah ce do a halaka su gaba ya
سورة الجن مكية وآية ثمان وعشرون آية بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا suratul jinni sura kenan wanda za a yi maganan aljannu wanda suka zo wajen annabi muhammad suka musulunta bismillahir rahmanir rahim qul ya muhammadu linnasi ka faɗa ya annabi ga mutane uhiya ilayya an yi wahayi zuwa gare ni ai ukhbirtu bil wahyi min allah ta'ala an bani labari ta hanyar wahayi daga allah annahu ay lamirul sha'ani isa ma'ana farun wato wasu ɗin jama'a daga aljannu sun saurara likira'ati ga karatuna su aljannun nan su ne ake ce majinnu nasibina wa zalika wannan ya auku ne bi salati subhi a cikin sallan asubahi bi badini nakhala a wurin da ake ce masa badin nakhala maulidin wuri ne baina makkah wa ta'if wa hum alladhina zakaru su ne wanda aka ambata a cikin fadin Allah ta'ala wa iz sarafna ilayka nafaran min al-jinn al-aya wato wannan kissan sa ya zo a cikin labari cewa ibnu abbas yana cewa lokacin da aka hana shaidanu zuwa sama su satoji su gaya ma bokaye suka komo wajen iblis shine babban oga suka ba shi labari da dai muna zuwa sama mu satoji mu zo mu gaya ma bokaye yanzu an hana sai ce haza li amrin hadasa akwai wani abin da ya faru ku rarraba a nahiyoyin duniya don ku duba me ya faru a cikin ƙasa har ake hana ku shine suka watsu a cikin duniya har suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah da suka je yana karatun Qur'ani suka yi gaugawa suka je wajen Iblis suka bashi labari yace "Ah, wannan shi ne ya hana ku zuwa sama hadisi na farko kenan hadisi na biyu wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaya akan sahabbansa sai zo ya ce zan yi zan je wani wuri Allah ya aike ni zuwa wajen aljannu ni manzo ne na mutane da aljannu yanzu Allah ya aike ni zuwa wajen aljannu wa zai fita tare da ni ya raka ni duk sahabban da suke wurin kowa ji tsoro ya shiru annabi ya sake cewa ina neman wanda zai raka ni wajen aljannu in je in isar da manzanci kowa ya shiru annabi ya sake cewa ba wanda zai raka ni sai abdullahi bin mas'ud ya ce zan raka ka ya rasulullah sai annabi ya fita abdullahi bin mas'ud yana tare da annabi har ya zo wurin da ake ce ma nahla sai annabi ya ce to zo nan sai ya ce kaga inda ce ka tsaya nan eh sai zane kewaye shi ya ce kul ka fita wannan zanen wannan da'irar zanen kar ka fita ka saurare ni kawai sai annabi ya fita ya ce dan mas'ud ya ce sai na ga mutane suna sauka ka ce ka ce gashin dabba ne haka su suna ta zuwa suna tururuwa suna matsatsan juna amma ba mai gani na ba tun ina jin magana annabi har na zo ba na ji sai ina jin sauti da wani gunji sai tsoro ya kama ni nace kan mutanen nan ba su taba annabi ne kusa in bi annabi in je in neme shi sai na ce kai annabi ba ya ce karan fita cikin wannan wurin in na fita ban san abin da zai same ni ba na zauna a wurin ina jin ba na jin magana annabi har aka yi sallah asubahi sai ga annabi ya dawo sai na ce ya rasulullah ai na tsorata ya ce halaka so ka fita ne ya ce na ko so in fita in biyo ka ya ce wallahi da ka fita ba za mu gamo da kai ba har ranar kiyama waɗannan mutanen su ne aljannu wanda suka zo suka sauka suka saurari qur'ani suka ba da gaskiya da annabi muhammad abinda suka ce ma annabi man anta ya muhammad sai ya ce rasulullah sai aljannu suka ce man yashadu laka wa zai shaida kai manzon Allah ne sai ce tilka shajara ga itace can za ta yi mun shaida sai annabi ce ta'ali ya shajara itace ki zo aljannu na gani itatu ta dumbuke kanta da jigajigin ta zo wajen manzon Allah ta tsaya gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ma itaciyan wane ne ni sai itaciya ta yi magana ta ce ashhadu annaka rasulullah to aljannu sai suka ba da gaskiya duka suka koma suna mutanen su gargadi suna kiransu zuwa musulunci shine suna cewa ya qaumana ajibu da'i Allah ajibu da'i Allah yanda yazo a cikin suratul aqab sai suka roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda zai ba su na ci sai manzon Allah sallallahu alaihi ya ce to na halatta maku cin kashi kashi din shine abincin aljanna idan muka ci kashi muka jefar to aljannu sukan dauka sai zama nama saboda addu'an annabi sai su ci to alba'ar kuma kashin dabbobi shine abincin abincin dabbobin su kuma to idan yayan adam sun ci nama suka bar kashin sai Allah ya mai da ita nama yanda su za su su kashin nan suna ganin nama ne shine abincin aljannu kashin dabbobin nan kuma shine ya abubuwan dabbobin su to shine ake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka in kaga kashi ka bar mu masu kayan su akwai aljanu suna zuwa su dauka na'am shine yake uhiya ilayya annahu sama'a nafar min aljinni wa qalu inna sami'na qur'ana mun ji alqur'ani ajaban mai ban mamaki yata'ajjabu wanda ake mamaki minhu da gare shi fi fasahatihi wa ghazarati ma'anihi wa ghairi zalika a fasahar alqur'ani da wayan ma'anoninsa da wannan wancananka in banda alqur'ani ba wani abin da za ka karanta yau ka karanta gobe in ka shekarar dubu kana karantawa ba zai kasa yin daɗi ba ba za ka kasa samun wani ma'ana ba komin karatun karen da ka ɗauko alkur'ani kana dubawa wata rana sai ka ga wani ma'ana ya shigo maka wanda baka taɓa saninsa ba da don ka san mu'jizar alkur'ani kenan komin hikimarka alkur'ani ya fi ka hikima in alkare ya kawo maka wani hikima sai ka sha mamaki to haka nan suke cewa inna sami'ina qur'anan ajaba mai ban mamaki shi wannan alqur'ani ya hadi ila rushdi yana shiryarwa zuwa shirya al-iman wa sawab wa dacewa duk magana alqur'ani yana kai mutum zuwa shirya da kuma dacewa hanya na kwarai aljannu suke faɗin haka don haka da muka jaga fa'amanna bihi mun ba da gaskiya da shi wallan nushrika bi rabbina ahada ba za mu tara wani mutum da ubangijin mu ba Allah ɗaya ne ba da yau bayan yau wa innahu ta'ala wa innahu al-amir li shani bihi wa bil mawli aidi wa innahu ta'ala Allah madaukaki jaddu rabbina shine haƙiƙanin ubangijinmu tanazzaha jalaluhu wa azamatuhu amma nisiba ilayhi jalalansa da girmansa ya tarkaku ga abin da ake dangana masa gare shi Allah mattakhara sahibatan bai riƙi mata ba wala waladan koda shin wai mata me yasa ake rikonta ai gajiye yake samun mata don ta taimaka masa ko gajiye yake neman ɗa don in ya tsufa ya taimake shi to kana son ɗa sai da mata Allah ya ce to ni na wuce bai riki mata ba balle ɗa don Allah shi ba gajiyayye ba ne
وإنه قال يقول سفيهنا على الله شططا وإنا ظننا أن لم تكون الإنس والجن على الله كذبا وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وإنه أبن ديك لمري لشأني إن شئنا الجن كان يقول سفيهنا جاهلا مصنع فدا على الله قال الله شرطا غلوا زرففا وفي الكذب أشكن قريا biwasfihi da sifansa bi sahibati wal waladi cewa Allah yana da abokiya yana da da wa inna zannanna mu mun haka ke an an lan naqul anna muizatun annahu cewa shi lan taqul al insu wal jinnu ala Allah kaliba lokacin da suke ce Allah yana da da Allah yana da mata azaton mutum ko aljani ba zai iya faɗin ƙarya ga Allah ba biwasbihi da sibantawarsa bi zalika da wancananka hatta tabayyana kalimahum bi zalika har muka gane ƙaryansu da fadin haka qala ta'ala wa innahu kana rijalun abinda yasa suke fadin haka waɗansu mazaje ne min al-insi daga mutane ya'uduna bi rijalin suke neman tsari da mazaje min al-jinni daga aljannu hina yanzuruna lokacin da suke sauka fi safarihim a cikin tafiyansu بمخوف ولن طوره فيقول كل رجل أعوذ بسيد هذا المكان من شر سفهائه وتكامل زوان النبي محمد can da dadewa mutane su suka rudi aljannu har suna ganin mutane na tsoronsu idan mutum ya zo cikin tafiya ya sauka a daji zai zauna a wurin sai ce ina neman tsari da shugaban wannan wuri daga sharin wawayensa wato shaidan lokaci a ashe mu manyan mutane ne ma har mutane suna neman suna neman tsari da mu to abin da ya faru kenan fazaluhum fadin haka sai ya kara masu bi awazihim bihim da neman tsari da suke yi rahaka luguyanan shishigi wa qalu sai shaidanu suna cewa sunnal jinna wal insa ai mun shugabanci aljannu da mutane na'am وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملأت حرسا شديدا وشربا وإنا كنا نأخذ منها مقاعد للسمع ومن يستمع لنا يجد له شهابا رشدا
وإنهم أي الجن حقيقة الجن ظنوا سنيدته kama zanantumu kaman yadda kuma kuka yi zato ya'yansu ya ku mutane an mukhaffafatun annahu abin da yake lamari da sha'ani lan yab'atha Allahu ahadan Allah ba zai aiko mutum ɗaya ba ba da mautihi bayan mutuwansa qala al-jinnu al-jannu suka ce wa inna lamma lamasna samaa mu lokacin da muka nemi mu je sama rumna istiraqa sam'i minha muka nemi sata ji daga sama fa wajadnaha muka samu saman bayan da muka saba ganin ta ba muli'at an cika ta da harasan tsaro minal mala'ikati daga mala'iku tsaron nan kuma mai shadidan mai tsanani wasu huban da tauraru nujuman muhrikatan tauraru masu ƙona aljannai in sun nemi su je sama su sadoji wa zalika wancanin kalamma bu isan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka aiko annabi kenan aka hana su satan ji a sama gabaki daya kaga ashe yanzu ma ba bokaye yanzu makaryata ne kam wancan bokayen sai sun je sama sun sato magana sannan su kawo su gaya mu bokaye to wannan yanzu ƙarya ne kawai to anan su aljannun da ai da kamin zuwan annabi ma an samu wani yanzu ce a ku daina neman tsari da aljannun ku ce bismikallahumma da annabi ya zo aka shafe wannan ya ce ku ce bismillahir rahmanir rahim to kaga yanzu saboda sabo hanci sai ka ji an ce wani yana da jinnu wani yana da aljannu ga ka da alkur'ani ga ka da istighfari ga su da soyayen Allah in arziki ne ya razzaku in budi ne ya fatahu in in hani ne ya mano in in dafa'i ne ya dafe ga yana sunan Allah ɗari ba ɗaya kowanne daga ciki yana da munasaba da abin da kake so ka samu wajen Allah in kana neman arziki ya razzaku in kana neman budi ya fatahu in kana neman ɗaukaka ya mutu ali in kana neman jibanta ya wali in kana neman ɗauri ne ya jabbaru in kana neman maka cuci wani ne ya mutu kimu duk sunan allah bai maka ba sai ka ji ai wani yana da aljannu wani yana da aljannu to yana da aljannu shikenan ya san gobe ka ga yana ta tura muku ai wani shi ma sai ya zo ai ni ne mai aljana ni ne mai aljana to aljanin ma bai iya kawo mai in yana da ajira ko kuma aini mai rauhane ne wani mai rauhane wani mai rauhane kaji ana kiran mutum wai shi mai rauhane kai da kake da sunan Allah kai da kake da asalafin annabi kai da kake istighfari Allah bai ji ka ba sai aljani Allah ba zai iya biya maka bukata ba sai rauhani idan da zaka je wajen mutum ko wani mai katon kudi irin mai manyan motar da zai zo ina neman addu'a ne a za mu karanta maka ƙur'ani sauka bakwai a yi sadaka ya ce to na gode na gode yana fita sai ce ba mai aljanu ne a nan da an zo an ce ga mai aljanu to shi kenan yanzu kaga kudi ya fito a sai bakin rago bakwai a sai saniya a sai kaza a sai kaza ko ko ko yana da rauhane kawai kaga mutum ya rike ce yana ne kakakakakaka wai sun zo sun zo sun zo wannan boka ma ba an ce in ka je wurin shi ka gaskata shi sulusin addinin ka ya tafi balle mai rauhanai mai aljani makareci shi kuma mu'amala da aljani mugun abu ne in kana mu'amala da shi sai ba ya cuce ka bai da alkawari shi to shi ne Allah yana gaya mana dai aljannu ba komai ba ne kai ma mai daukan cewa aljannu za su biya muka bukatanka jahilci ne sakarci ne ka koma ka kama sunan Allah shi Allah baya gaugawa kulikal insana ajula ka bar gani kana roƙon Allah ka roƙa jiya ka roƙa gobe ka riƙa gata bai biya ba ai mace ba zai biya ba amma ba a sa shi tilas sai lokacin da ya ga dama ta'khuru al-adama lil-hadi la yujibu yas min an-najahi jinkirin bayarwa tare da nacewan tsoron Allah karka sa kar ya sa ka yanke kauna ga biyan bukata domin ya ce ruuni astajib lakum amma fa ba lokacin da kake so ba ba kuma dole irin abin da kake so ba ba lokacin da kake so ba ba dole irin abin da kake so ba in dai ya baka dama ka ce Allah ba ni to ya baka amma ba dole abin da kace din nan ba yana yiwa ka roki wani abin ma bala'i ne gare ka wata rana annabi Isa alaihi salam zai wuce sai ga wani yana ta roƙon Allah Allah ba ni Allah yace Isa roƙi ta yana roƙo sai sai ya shi roƙon kami ya dawo sai ya tarar da zaki yayi ya gashi gaba da ya ce to haka aka yi Allah mai faru ya ce abin da yake neman ta hanyar da za a bashi kenan ai an karbi addu'an kenan haza'inul minani Allah qanadirul mahani taskokin baiwa akan kadar ko ne na jaraba in Allah ya jarabe ka to yana jaraba ka ne ya gani zaka ci jaraba in ka ci jaraba sai kai ka gaba to anan kaga duk wanda yazo yake maka zo ka je wajen mai aljana to ka zama sahu shi ma samu gudu wa inna kunna naqulu maghayil lisan mu da man zamo kamin zuwan annabi naqulu muna zama maqaida wuraren zama min halin sam'i da jin magana ai na sami'u faman yastami ila la yajid lahu shihawa rasada duk wanda yaje sama dun ya sato ji a yanzu bayan zuwan annabi zai samu shahaban tauraro rasadan abin dakatarwa gare shi ursi da lahuli ruma bihi
وإنا لا ندري أشر نريد بما في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك قلنا صرائق أشددا وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا
wa inna la nadri mu ba mu sani ba lokacin da muka je mu sato jin ba mu ji ba mu samu dama ba bayan rashin daman ma ga tauraro yana kona mu ba mu sani ba a sharrun urida bi man fil ardi shin sharri aka yi nufi bi adami istiraki sami da rashin satin jin da muke yi da waɗanda suke cikin ƙasa am arada bihim rabbuhum rashada ko ko ubangijin su yayi nufin shiriya ne bihim da su khairan alkhairi wato lokacin da so ga annabi kenan ba mu sani ba an hana mu satin jin ne ashe don alkhairi ne zuwan annabi Muhammad wa anna min salihun mu a cikin mu akwai salihai ba da istima'il qur'ani bayan sauraron qur'ani wa minna duna zalika akwai waɗanda mu a cikin mu din ba salihai ba qaumun ghairu salihin wanda ba salihan mutane ba kunna tsara'ika qidada mun zamo hanyoyi daban-daban firqan mukhtalifin akwai musulmi a cikin aljannu akwai kafirai a cikin aljannu din na'am wa inna lanana mu mun yi zaton an lan nu'jiz Allah bil ardi ba za mu guje ma Allah a cikin ƙasa ba walam nu'jizahu ba za mu gaje da shi haraban muna masu gudu ba ai la nafutuhu ba za mu tsere masa ba ka'inina fil ardi in muna kasa au harimina ko mun gudu min ha daga kasan ila sama zuwa sama
وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تهروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حقبا وإنا لما سمعنا الهدى مولوكة كنا مكتشي شريعة نوكي فدين هكا بالقرآن آمنا به من بعد gaskiya da shi faman yu'min bi rabbih wanda duk ya bada gaskiya da ubangijinsa fala yakhafu bi taqdiri huwa ba'da al-fa'i ay fa huwa la yakhafu shi ba zai ji tsoron ba hasan tawayewa ba na kasan min hasanati wala rahakan ko zalunci bi ziyadati da qari fi sayyi'atihi a cikin munanan ayyukansa wa inna minnal muslimun mu a cikin mu akwai musulmai ومنا أشكم القاصدون الجائرون كركتتو بكبرهم دكابرشنسو فمن أسلم وندي مسلنجا فأولئك تهروا رشدا ودنشانك سن في كسياكي ننكسدوا سن في هداية شريعة وإنا وإما القاصدون فكانوا لجهنم خلبا amma azzalimai daga cikin aljannun nan sun zama wutan hurawa wato kiraren wuta huta ga jahannama wa kodan wa inna wa innahum wa innahu ya zo fi isna ashara mawdu'i a wurare goma sha biyu hiya ita ce wa annahu ta'ala wa anna min almuslimun wa ma bainahuma akan bi kasli alhamzati inna kenan istihnafa wa bi fatiha koko anna bima yuwajjihu bihi qala ta'ala fi kufari makkah وأنه استقاموا على الطريقة لأسقناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يغرب عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا
وأن لو استقاموا على الطريقة وعن مخففة من الثقيلة واسمها معذوف أي وأنه سوء وهو معذوف على أنه إسماء لو استقاموا دا سن ديديتو على الطريقة بسا تفرك مسلنشي la'afainahum da mun shayar da su ma'an ruwa ga dakan mai yawa kasiran min samai wa zalika wancanin ka ba'da ma rufi al-madru alaihim sab'a sinin bayan dauke ruwa a kansu shekara bakwai saboda lokacin da suka fitina annabi annabi yayi ma mutanen maka mummunan du'ai Allahumma ja'alhum sininan ka sinin yusuf Allah ka sanya musu shekaru irin na fari kamar na annabi yusuf alaihi salam daga nan aka rasa ruwa sai da aka shekara bakwai Allah ce to abin da ya kawo rashin ruwan rashin daidaituwan su bisa tabarkin musulunci in ba haka ba ga annabin rahama a cikin su ya za a dauke ruwa to kaga Allah bai ce mun kawo kuɗi da yawa ba Allah bai ce da mun ba su ƴaƴa da yawa ba da bai ce mun ga sai ce la askayna hum ma an gadakan linaftunahum fi to za mu sani cikewan cewa arziki duk ga baki ɗaya ya taru a samun ruwa waje Allah min alma'i kulli shay'in hayyin to eh eh ma ma sai na Umar yana cewa ko inda duk ruwa yake yake to za a samu kudi duk inda kuɗi yake fitina kuma zai zama a wurin in kuɗi ya yawa za a samu fitina in ruwa yawa za a samu kuɗi to shi sa Allah ce la aska na hum manga daga su ko su ba suka ce a ai shi wannan ayan cewa wa an law istaqamu ala tariqati la aska na hum ma an ga daga to anan su ba suna nufin a'a wannan ruwa ko na kuɗi bane da mutane za su daidaitu su tsaya a istighfari da zikirin Allah da salatin annabi da komawa ga Allah komi ya samu Allah komi ya rasa Allah suka nuna gaskiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sun samu rayuwar ruhi rayuwar ruhi kamar yadda shi ruwa shi zai sa jiki ya rayu don za a samu abinci za a ci nama za a yi wanka to su kuma istighfarin nan salati shine ruwan rayuwar ruhi to saboda haka in ma fitinan zai faru a wajensu to sai su zama suna maye amma a cikin Allah su yi ta ambaton Allah har su zama babu su to anan ne wa Allah wasu kamuwa da tsarikaci da aska yana humma an gadaga shi yasa su ba sun yi magana sai ka ga maganar su wanda yake ma'abocin shari'a bai sani ba in sun zo za su bada wani abu sai su ce to ga ɗariƙa can Allah ya ce wa Allah wasu kamuwa da tsarikaci ainihin ma'anansa da sun tsaya hanyar musulunci da an ciyar da su an ba su ruwa mai yawa suka wajen su waye da wani saka mana da rikadi da sun tsaya gaskiyan bin Allah suka karbi da riku to da mun raye zuciyarsu da mun raye zuciyarsu in mun raye zuciyarsu li naftunuhum fi sai su narke ma a cikin Allah su ga mu ba su ganin duniyar da mai duniyar da mai ba duniya duk ba su ganin komai sai Allah na'am wa man yu'ril an zikri rabbih Allah ce duk wanda ya kauda kai ga barin ambaton ubangijinsa zikiru yakan zo alkur'ani zikiru zikiri ma ina nanu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun alkur'ani kenan zikiru kuma ambaton Allah to duk alkur'anin ma ambaton Allah ne shi yasa aka ambace shi zikiri wa'azi ma ambaton Allah ne fa zakirinna fa ati zikra sayazakkaru man yakhsha shi Allah ce duk wanda ya kauda kai ga barin zikirin Allah alkur'ani kenan ko duk wanda ya kawo da kai ga barin ambaton Allah a wajen sufaye kenan nasluku za mu shigar da shi azaban sa'alan wato azaba mai mai wahala saboda duk mutumin da ya kasa ambaton Allah a wajen sufaye ya shiga azaba kenan mai wahala baka da abin ɗebe kewa sai jarida baka da abin ɗebe kowa sai rediyo baka da abin ɗebe kewa sai wurin fira ba Allah ba su kan kaga mai shiga azaba wannan masajida lillah hakika masallatai na masallatai mawazi'us salat lillahi na Allah ne fala tad'u ma Allahi ahadan kar ku kira sunan wani tare da Allah idan an shiga cikin masallaci to Allah Allah Allah ake so a ji na da an tushduku kama kanat al-yahud wan nasara kama yadda yahudawa da nasara suka kasance idza dakhalu kana isahum wa biya'uhum ashraku in sun shiga kanisan su da cocin sai su dinga tara Allah da wani ana Allah da Allah uba Allah wane ne menene to Allah ya ce a shi masallaci irin na al'umma annabi Muhammadu an yi shi ne na Allah in kun shiga kar ku kira wani ba Allah ba shi sa zaka ji masu fiƙo suna cewa a masallaci ba a cigiya har ma wani ya taba cigiya lokacin sai na Umaru a masallaci ce kar Allah ya saka ga abin da ka la radda Allahu alayka ai masallaci ba a gina don cigiya ba to kaga ashe akwai kuskure a jiya masallatai a dauki lasbika ana jama'a salamu alaikum ana neman nan wani ya bashi ya bashi a wa annan masajid billahi abinda ake so a ji a zikiri to an ce a cikin hadisi idan mutum zai shiga masallaci ya gabatar da kafansa na dama in ya ce wa annan masajid lillahi fala tad'u ma allahi ahada sai ce Allah ne bawanka ne Allah na kawo maka ziyara duk wanda ya kawo ziyara kuma yana da haji kai ne mafificin abin da za a ziyarta Allah ina roƙonka da rahamanka ka fansar da kaina ka fansar da ni gabarin wuta haka aka so mutum ya fada in zai fita daga masallaci ya gabatar da kafansa na hagu ya ce Allah ka watso rahamanka a kaina Allah karka cire mini mummunan aiki na wanda ka bani har abada Allah karka sanya abinci na ya zamo mai wahala ka sauwake mini abinci ka sanya mini arziki a bayan ƙasa to duk wanda ya faɗi haka zai dinga samun wadata a wanda yake so wannan masajin lillahi fala tuluma Allah ana nan malamai suka ce to in an ce wa annal masajid lillahi fala tuluma Allah ahada to in an ce ma masallacin wani ba in an ce masallacin wani ba eh an yi laifi kenan suka ce a ai ba ai laifi ba ai shi Allah ne ya ce wa annal masajid lillahi to ilafatu tashrifi ne ilafa ne na girmamawa kamar yanzu gidajen mu ai duk gidaje ne amma gidan wani ya fi wani da an ce gidan wani ne sai ka ji a zuciyanka gidan ya fi wancan saboda mai gidan ne kuma ko an ce wannan gidan sarki ne zai ka wannan na daban ne wannan gidan gwamna ne wannan na daban ne a'a ba gidan ne ba wanda yake cikin gidan shi yasa girman gidan yayi daraja gidan malam ne gidan ya yi daraja saboda malam wannan gidan wane ya yi daraja shi allan da aka dangana masallacin gare shi wa annal masajida lillahi ka san ba kwana yake a ciki ba ko ina ma nashi ne ko lillahi al'abd lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi abin da ke sama da kasa ma dun na Allah ne to ba masallacin kaɗai ba a'a dan masallacin ya samu wani girma da wani ke bantuwa cewa wannan fa na Allah ne ɗakin kama na Allah ne daki ma na Allah ne komi ma na Allah ne to shi yasa suke ce ilafatu tashrif kuma sai aka samu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi tseren dawaki daga haraminsa gidansa har ya je masallacin Bani Zuraik a Madina yakan hau doki ya sukuwa idan ya sukuwan dawaki ya je masjid Bani Zuraik ya dawo sai aka samu masallacin masjidin rasulullahi sallallahu alaihi wasallama masallacin manzon Allah ga shi kenan ya halatta a gina masallaci a ce masallacin wani masallacin wani amma dai ainihin masajida lillahi ba za ta noma Allah ya hada
وإنه لما كان عبد الله يدعوه الناس يقولون عليه جبدا قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا وأنه بالفتح والكسر قوة إنه استئنافا والنمير شأنه abinda yake lamari na sha'ani lamma qama abdullah yayin da bawan Allah annabi Muhammad ya tashi ya du'uhu yana bauta ma Allah a bautin nafala kadu aljinnu aljannun nan almustami'una masu sauraro ni qira'ati ga karatun annabi sun kusa ya kunu na su zamo libadan kaman gashin doki alaihi akan sa duka sirrin lami libadan walan mihadu badan kalli badi fi rukubi ba'alihim ba'alan wani akan wani saboda ma tsatsa wajen sauraron alqur'anin annabi annabi ya fi son wannan suna fi da komi a ce da shi abdullahi a ce da shi abdullahi an ce duk wani abdullahi to annabi ne shugabansa amma yana cewa ana sayyidu waladi adama wala fahar ni ne shugaban yan adam ba fahari nake ba shine sayyidinmu amma wajen Allah shine abdullahi shi yasa Allah ya ambace shi Abdullahi wurudu wajen Isra'i subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa allazi barakana Allah ya saki ambatansa a lokacin da ya saukan masa da wahayi alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi al-kitab sannan ya saki kiran shi Abdullahi a wajen kiran Allah wa innahu lamma qama Abdullahi yad'uhu wannan shine mafi daukakan matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce Allah da hikimansa da yake alqur'ani ba kamar sauran littafai bane anil harafi wat tabdil sana ila huna kitaban lahu Allah ya kiyaye littafin sa ba a juya ba a musayawa amma Allah yakan kauda magana don kana faɗi wannan maimakon ya ce subhanallazi asra bi nabiyhi in ya ce asra bi nabiyhi ba annabi kenan ba to yana yiwa a juya shi a ce bibunayyihi bibanabihi da bibunayyihi harafin su ɗaya ne to in ya zama binabihi da annabinsa bibunayyihi da ɗan ƙaramin ɗansa sai Allah bai ce ba sai ce bi abdihi kawai don kar ya ce binabihi wata rana an samu tsawon lokaci ya ce ai wannan irin masu ganin annabi ya wuce kaza ya wuce kaza kai ya wuce a ce bawon Allah annabi ne za a ce bawon Allah ai ga nan Allah ya ce bi nabi kai buku ne yi ne sai Allah bai kawo ka ba ya ce bai abdihi duk inda ka je ka dawo dai muhammadu abdullahi sayyidu halkihi muhammadu bawan allah ne amma shugaban halittan allah duka na'am وأنه لما قام عبد الله له كانوا يكونون عليه لبدا قال مجيبا للكفار يا فداينا أمسى مكافرين في قولهم ارجي أما أنت فيه wai kafirai ne suka zo suka ce manzala da Allah mu dai muna son mai sulhu da kai ka koma ka daina zagin gumakan mu ma mu daina zagin abin da ka zo da shi shikenan sai mu zauna lafiya in ka daina cewa akwai wani Allah guda daya kana cewa lata da uzza ba abin kirki bane wallahi sai mu zauna lafiya kai kai naka mumina mu wata rana kuma zo su jami'a ce to yanzu abin da za mu yi mai sulhu mu zo mu taru mu bauta ma Allah ka kwana daya kai kuma ka zo tare mu bauta ma Allah na kwana daya haka muke so a yi don a zauna lafiya ba ma son fitina sai ka kace masu innama ad'u rabbi ni iyaka ina kiran ubangiji na ne ilahan wahidan ni abin bauta guda daya wala ushriku bihi ahadan bazan tare wani mutum tare da shi ba wal inni la amliku lakum darran ka gaya masu ni bani mallakan cuta gayya gayya gare ku wala rashadan khairan ko shirya kulli
قل إني لن يجيبني من الله أحد ولن يجد من دونه ملتهدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يأت الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون فلم أكن أجرهم وأقلوا أبدا قل kace masu inni lan yujirani min Allah ahadun ni mutum ɗaya ba zai iya tsirar da ni daga Allah ba daga azabansa in asaituhu in na saba masa don abin da kuka ce in zo in yin nan saba masa ne walan ajida min dunihi multahadan ba zan samu mafaka ba min dunihi wajen Allah illa balagan istina'u min maf'uli amliku sai dai isarwa ai la amlu lakum illa albalag bani mallakan komi sai isar da manzanci ilaikum zuwa gare ku min Allah daga Allah ai anhu wa risalatihi da risalansa adabun ala balagan wa ma bainal mustasna minhu wal istithna wa itiralu akwai ta itirali litaki da bil istina rama Allah na ce ma annabi ma ana rasuli illa albalag kai dai annabi idan ka isar na ka isarwa amma Allah yana cewa man yahdillahu fala mudilla la wa man yillil falan tajid lahu waliyan murshida wato Allah yana ga wa annabi ba komi gare ka sai isarwa in ka isar ka gama naka shiriya kuma namu ne wanda muka ga dama mu bashi wanda muka ga dama mu hana shi kai ma shaydan mun sa bata a hannunka to duk kiranka ba za ka iya batar da wanda muka shirye da shi ba shine in shaitan ya ce wa Allah fa bi izzatika la aghriyannahum ajma'in na rantsi da koyan ka sai na halakar da yan adam baki daya Allah ce haba haba shaitan haba shaitan inna ibadi laysa laka alaihim min sultan bayina ba ka da hannu akan sai ce to tun da kace na kan to shikenan ba zan iya ba illa ibadaka minhum mukhlasin sanaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ba ni mallakan komi sai dai in isar da manzanci in Allah ya so ya shirye ka in Allah bai so bai ki ka har ma wani wuri Allah yana ce ma annabi innaka la tahdi man habauta ba za ka shirye da wanda ka so ba in banda dai Allah da ikon annabi inda nashi ne shi shiryen na hannunsa ya za a yi a ce Abu Dalib ya shiga wuta Abu Dalib mahaifin Sayyidina Ali babban manzan Allah babban wan mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam gashi zai mutu duk taimakon da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana dan shekara goma har ya kai shekara hamsin da uku annabi na isar da manzanci yana kare annabi duk wanda ya taba annabi an taba shi ya zo mutuwa annabi ya ce baba taimake ni ka taimaki kanka ka faɗi kalmar nan guda ɗaya tak ka je aljanna ya dubi annabi ce na san ka zo da gaskiya amma ba zan iya ba kaga innaka la tahdi man habbata in dai da so ne da shi zai so Abu Talib ya musulunta kowa na son kanshi aiko to ai shi babansa ne shi ne ya sani babansa to in kuma da yadda ake so ne ya za a yi a ce wahashi wanda ya kashe Hamza kuma ya shiga aljanna wahashi wanda ya kashe hamza babban manzon Allah ya soke shi ya fasa cikin saboda jan haushi ya tsibo hanta ya gasa ya ci saboda tsaban shigenci da shi da hindu yanko mun hantarsa in ci ta shi an gaya ma annabi annabi yana kuka ya ce da an ce in rama sai na kashe mutum saba'in in ji ma mutum saba'in ciwo Allah ya ce a ba naka bane haka muke so mu gani haka muke so mu gani sai gashi tsunduma tsakiyar aljanna to a kenan mazala tana kai dai naka isarwa ne in mun ga dama mu shirya in mun ga dama mu fata wa man ya'si Allah wa rasulahu wanda duk ya sabi Allah da manzonsa fi tauhidi a cikin tauhidi fa lam yu'min fa inna lahu nar jahannama hakika wutan jahannama ya tabbata gare shi khalidina halun min lamir man fi lahu ri'ayatan lima'anaha wa hiya halun muqaddaratun wal ma'anat yadkhulunaha muqaddaran dukhuluduhum za su shiga abin kaddara da woman su a ciki har abada hatta idza ra'u ma yu'adun hatta idza ra'u har sai sun gani hatta ibtidaiyatun fiha fiha ma'ana al-ghaya li muqaddarin qablaha ay la yazaluna ba za su kushe ba akan kafircin su ila an yarau har su ga ma yu'aduna abinda ake musu alkawari min al-azabi na azaba fa sayalamuna tasannu za su sani inda hululihi yayin saukan azaban bihim da su yau mabadarin ranar badar azaban farko kenan an kuma ko kuma ranar kiyama duk wanda aka kashe a badar annabi ya ce wa utubi a ashabul qalibi la'anatan aka jefa su a rijiya Allah ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su ba tsaya da su a barzahu ba an wuce da su wuta ne direct Allah ya ce da sannu za su sani sun ko sanin ranar da aka gama abadar ke mana al'afu nasiran wane ne mafi raunin mataimaka wa aqallu adada mafi karancin mataimaka a humul mu'minun su mu'minai ne alal qawl al kamar yadda suke faɗa cewa su ne masu karfi aw ana aw hum ala sani fa qala ba'alhum sashin su yace mata hadha al-wa'du da annabi yake faɗin haka yaushe ma za a yi saboda tsanin kafirci fa nazala
قل ندري أكريم ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا قال الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضي من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رشدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وحافظ ما لديهم وآتى كل شيء عددا
قل كتي إن أدري ما أدري بان سني با a qaribun ma tu'adun shin abinda aka yi masu alƙawarin nan kusa ne min al'azabi na azaba am yaj'alu rabbiya lahu rabbiya amada ko ubangiji zai sanya masa wani fage gayatan wa ajalan la ya'lamu illa hu alimul ghaibi Allah shine masanin ma gaba abinda ya bayyana bihi da shi ne ibadi gabarin bayi fala yuziru ala ghaibihi ahad baya baya din kayarwa bisa gaibin sa hadan mutun daya minan nasi daga mutane to wannan aya yana nuna cewa bai kore cewa waɗansu bayin Allah suna ganin wani abu wanda ya faku ba misali akwai gaibi wanda Allah bai sanar da kowa ba sai shi akwai wanda ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba kowa ya sani ba akwai waɗansu abubuwa kuma da ake ce ma kashfi akwai kashfun nurani akwai kashfun zulmani kashfun nurani shine manzo Allah yake ce ittaqu firasatil mu'mini fa innahu yanzuru bi nurillah ku kiyaye kaifin hankalin mumini yana duba da hasken Allah ne bawan Allah sai dube ce wannan yaro za a yi babban mutum nan gaba wannan za a yi babban mutum firasa kaifin hankalinsa ya nuna masa wannan sai aka samu wani bayahuda yana son ya musulunta sai ya riƙe wannan magana sai zo wajen shehu junaidu yana cewa ga wani magana da annabin ku ya faɗa sallallahu alaihi wasallam cewa ittaqu firasatil mu'mini fa innahu yanzuru bi nurillahi ku kiyaye tunanin kafiri yana duba da hasken Allah me yake nufi kenan shi kuma ya zo ya musulunta ne amma bai gaya masa ba sai junaidu ya sun kai da kai shiru can an jama sai ce ka musulunta sai ce ka musulunta ya ce to shi kenan ko ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadu rasulullah to wannan akwai ilhama amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa man khaba maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa to fa alhamaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man zakkaha to su ulama tazkiyatun nafs akwai ulama tazkiyatun nafs akwai malaman shari'a wanda zaka je alwala sallah farilla kaza da kaza da kaza su abin da suke kenan akwai ilima ba tanke sun naf a'a alaga wata malam wato kullun wasu wasu ya dame ni kullun ina jin kamar in je in yi aikin barna da sauransu to ban likita kenan sai ce to zo nan kwandon da kai sai dauki kwayoyin yusu gibari ya ce hadiye ɗari ya kwayi kwayoyin salati ya ce hadiye ɗari ya kwayi kwayoyin salati ya ce hadiye ɗari in ka je ka dawo ya kake ji a jikinka da ya duba sai ga ah da ana zuwa wajen kida an fara bari to bari a kara mishi kwayoyi sai a nemi kwayan kuma sai ga wani nan kwaya ka je kai salatin annabi dubu ka ba annabi du an dubu duka eh kana zuwa kana yi kenan sai kuma a ganka ka zama sufi to anan wannan su waɗannan malamai kashfun nurani kenan na aske to shi kuma wanda turawa suke mana fa yanzu nan sai a ce maka gobe in Allah ya kai mu za a yi ruwa za a yi ruwa ba a yi shi ba gaibi ba ne gobe? ko ko ko a'a nan da awa bakwai matakar za ta haihu ba ta haihuwa? ba tana haihuwa ba shi ma gaibi ne a'a ba gaibi ba ne kashfin zulmani ke kashfin zulmani a wani abu ne wanda Allah ya ba su na ilimi cewa halakar insana allama bayan ya halici mutum ya sanar da shi bayani bai ce mumini ba al'insan kowa mana iya yi kafiri mana iya yi halak al'insana allama hulbayan to shi kenan shi likita ya san nauyin ciki kullum yakan karu ya kai giram kaza ya kai giram kaza idan ya kai giram kaza ko za a haife shi to saboda haka yau sauran nauyi kaza zai ci zuwa lokaci kaza zai ce maka lokaci kaza za ta yau zai ta yau ko a'a yau girgije yana kaza yana kaza ka tafiyan rana ka'ida in abu kaza ya haɗu da kaza za a yi ruwa to sai a yi ruwa to wannan duka ana ce masu kashfun zulmin yau to akwai wannan shaidani ma haka zai ce maka gobe za a yi kaza sai a yi to wannan shi ake ce ma istidraj istidraj sannan sasrijuhum min haythu la ya'lamun su kafirai nasu in sun ce za a yi wani abu aka yi ko ko wani boka ko wani kakan banza ya ce za a yi wani abu sai aka yi to a wajen Allah sunan shi istidraji irin wannan kuma in ya zama wajen bawan Allah wajen waliyi sai a ce karama in ya zama wajen annabawa sai a kira shi mu'jiza to shine Allah ke ce alimul ghaibi wala yuzhiru ala ghaibi illa man yattali min rasuli fa innahu ma ilahi yaslu ma sha minhu mu'jizatan lahu yasluku yaj'al wa yusayyiru min bayni yadayhi wa min khalfihi rasala zai sanya mala'iku ta gabansa ta bayansa ya haɓa zunahu su kiyaye shi ta yabi na gobe jimlatul waha har ya isar da shi a jimlan wahayi li alama Allahu ilma zuhurin don Allah ya sani don kan ya riga ya sani sanin da kowa zai sani don shi Allah in ya ce na yi haka ne don in sani a to bai sanin ba kenan a ya riga ya sani ya kan ce ilma zuhurin ilimin sanin kowa bayyananne an muhaffafat min sakilati annahu cewa shi kada ablagu risalati rabbihim manzanni sun isar da aikan ubangijinsu ru'ya bi jami'il lamri bi jami'il bi jami'il lamir ma'ana man mamna kuma a ce kada ablagu risalati sai aka ce risalati rabbihim wa fada bi maladihim ya kewaye kullu shay'in dukan komi bi maladihim da abin da ke gaban su arbun alamu qadara ay fa'alima zalika wa sa ya kiyaye kullu shay'in adadan تمييز وهو محول على المفعول والاصل احصى عدد كل شيء الله يكي عدد كومي الحمد لله رب العالمين akan matsala wanda yana tambaya ne wani ne hukuncin mutum da zai zara a aiki na sabon Allah kuma yana da ikon da zai hana kai da irin da hana ya shiga cikin babban laifi inda yana da hannu ya hana bai hana ba ya yi tarayya da su cikin laifin kuma za a rubuta masa laifin tare da su saboda haka من الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه فذلك ألعف الإيمان in ka ga abin ki ana yi abin da bai dace ba in kana da karfin mulki ka hana in baka da karfin mulki sai irin namu na magana ka yi magana in baka da karfin magana kuma ka kya zuciyanka shine mafi raunin imani aka yi kama yana tana tambaya ne wani shekaran da wuce saboda lalura rashin lafiya da ta samu yin azumi ba to ba ta gama ramawa ba kuma zan da azumin nan ba ta hannu to na haka waya za ta yi sai ta ajiye wanda bata gama ramawan ba ta ci gaba da na farilla yanzu in ta gama sai ta ci gaba da ramawan amma ta ciyar kowane rana saboda laifin jinkirta wanda ta yi har wani shekara ya zo ba ta yi ba kowane rana sai ta ciyar da mudu a sauran waɗanda suka rage na bara ba su yi ba tafiya
aka yi kama wannan yana tambaya ne ya zo yana da alola lokacin sallah sai sai zama da yana kokon kamar da alolan nashi to yana yi ruwa da ya tashi alolan nashi bai samu ba to yana sallah da wannan alolan da yake kokon malaman fikihu sun ce shakka ya warware maka alola in kai alola kana shakka shin da alolan to magana ya kare alola ya warware ko za a gama sallan sai ka nemo ruwa ka canza alola don ka sake sallan don shakka ya shiga
aka yi kalla wanda yana son zama da masa bayani ya samu gaban shekara biyar zuwa biyar haka baya abubu kuma baya kasa to shi ne wasu da dama ya zo masa shi ne ke tunanin ya zai yi rama wannan azumi da sabbin da na suka shekara da ne ai tun da bai mutu ba yayi sa'a tun da bai mutu ba yayi sa'a da ya gamu da duka a lahira don haka sai ya tuba yanzu ya ci gaba da sallah kamar na mutane malamai sun ce sallan shekara biyar abu ne mai matsala ya ce zai sallan shekara biyar azumin shekara biyar abu ne mai matsala to yadda zai yi ya san adadin shekarun sai kowane rana ya sallan asuba zai yi wata sallan asuban kuma in yi azhar sai yi azhar kuma na biyu in yi la'azar sai yi la'azar kuma in yi magariba sai yi magariba in yi isha sai yi isha yayi haka shekara biyar din ya biya shekara biyar aka yi kalla wanda ba suna son wanda a yi na neman ruwa da kuma wanda suke da bukata kuma suna neman da wasu rana Allah ya shayar da mu ruwa Allah ya shayar da mu ruwa Allah ya shayar da mu ruwa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allah ya ba mu ruwa Allah ya shayar da mu Allah ya zauna da mu lafiya bukace bukace muna alkhairi lafiya mana fitina duka Allah shi yaye mana dukkan masu neman bukata da wanda suka fada da wanda basu fada ba da marasa lafiya kowa Allah ya ba su lafiya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Mamul al-Fatih min ma sabaqna Fatiha ma salatul Fatih ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka wa bihamdika salamun alhamdulillah صلى على محمد يا ربنا